من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله قال العلماء ومن عقوبات الذنوب والمعاصي وترك العبادات وتقوى الله أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي والذنوب فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا استيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه بحيث يسير كأنه يشاهده وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها فإذا خرج من دائرة الإحسان فاتته صحبة صحبة فقيه الخاصة وعيشهم الهني ونعيمهم التام فإذا أراد الله به خيرا أقره في دائرة أموم المؤمنين فإن أصاه بالمآسي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فإياكم وإياكم والتوبة مأرودة بعد خرج من دائرة الإيمان وفاته رفقة المؤمنين وحسن الدفاع عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان وهو نحو مئة خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها فمنها الأجر العظيم يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ومنها الدفاع عن شرور الدنيا والآخرة يقول الله تعالى في سورة الحج إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومنها أيضا عباد الله استغفار الملائكة حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا سورة غافر ومنها أيضا عباد الله موالاة الله لهم ولا ولا يذل من من والاه الله تبارك وتعالى قال الله تعالى في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومنها أيضا عباد الله أمره ملائكته بتثبيتهم يقول الله تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ومنها أيضا أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم ومنها أيضا العز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين المنافقون ومنها أيضا مئية الله لأهل الإيمان وأن الله مع المؤمنين ومنها أيضا الرفعة في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سورة المجادلة ومنها أيضا عباد الله إيطاؤهم كفلين من رحمته وإطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم ومنها أيضا عباد الله الود الذي يجعله سبحانه وتعالى لهم وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين ومنها أيضا أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة الأنعام ومنها أيضا أنهم المنعم عليهم عليهم الذين أمرنا أن نسأل أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة سبع عشر مرة ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka ‘yan uwa a masu girma da ɗaukaka da albarka da zukata wanda suke mai kyau a wannan gari na ainihin wato larabar zango garin toranke a wannan karamar hukuma mai albarka ta karamar hukumar ajingi a wannan babbar jiha mai albarka ta jihar kano ina muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau kutubar mu za ta yi magana ne insha Allahu ta'ala akan abubuwan da ya kamata musulmi ya kula da su dangane da bautar Allah da jin tsoron Allah da imani da Allah da kuma kaucewa ayyukan asha da Allah wadai wanda wannan ko shakka babu suna iya sama masa matsayi a gurin Allah kuma suna iya sama masa gurbi a jannatul firdausi kai suna ma iya saka masa abota da zamantakewa da makotaka a cikin aljanna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma irin abin da ke cikin zunubai da saban Allah na narko da masifa da bala'i da tashin hankali wanda dan adam ke iya fuskanta wanda wannan ke iya jawo masa matsala a cikin rayuwarsa ta duniya da lahira bari mu fara da abubuwan da mutumin da ya yarda ya miƙa wuya zuwa ga ubangiji ya iya samun matsayi a Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul nisa aya ta 44 Allah ya ce wa sawfa yu'tillahu almu'min da sannu Allah zai ba wa mu'minai lada wanda yake mai girma da sannu Allah zai ba wa mu'minai lada wanda yake mai girma ma'ana duk mutumin da ya imani da Allah cikakken imani wanda malamai suka ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani yana da rassa guda ainihin wato saba'in da wani abu a wata riwaya guda sittin da wani abu manzo Allah ya ce fa alaha qawlu la ilaha illallah wanda yafi kowanne girma da kololuwar daraja gurin Allah shine mutum ya ce la ilaha illallah ma'ana ya zama yayi imani da Allah yana aiki da wannan kalma kuma yana aiki da ita bisa tsarin da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama akai wa adnaha imadatul adha anit tariq annabi ya ce mafi kankanta daga cikin rasan imani guda saba'in da wani abu ɗin nan shine kaga wani abin da zai cutar da al'umma akan hanya ka cire ko ka kawo da shi daga kan hanya ko dai kaya ce ko wani kututtire ko wani dutse ko wani rami ya wawace mutane suna shiga da mahina suna faɗi tsofi suna tsallakawa da kyar ka samo ƙasa ka zo ka cike ko ka samo wani abu ka zo ka gyara gurin ko ka cire wannan kututtire wata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake cewa ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati naga wani mutum yana wadaka naga wani mutum yana warkajami naga wani mutum yana kaiwa da komowa fi gusni shajaratin qata'aha ala tariqi kanat tu'din nat na ganshi yana warkajami a aljanna fi gusni shajaratin akan wani kututturan bishiya qataha an dari wanda ya tuje shi daga tsakiyar hanya kanat tu'dhin nas wanda ya kasance yana cutar da mutane ku tuttire ne akan hanya an sara bihiya sai aka dan bar guntun wannan ya taho sai ya tuntube sai ya fadi wannan mai mahin ya zo ya daka sai ya zubi wannan mai mota ya taka ta fasa mar taya wannan makaho ya buga ya faɗi wannan mutum sai ya ga bai kamata a bar wannan abin al'ummar musulmi tana tutuwa da shi ba da haka ya shiga gida ya kashe zuwa kasuwarsa ya kashe zuwa ofis ɗinsa ya kashe duk abin da ke gabansa na hidimar yau da gobe ya kashe duk wata bukata da yake da ita a wannan yinin ya saka singileti da gajeren wando ya ɗauko diga ya ɗauko magirbi ya ɗauko cebur ya ɗauko kayan aiki ya zo ya duƙufa sanda ya wuni cur yana tona wannan kututture da ya gama tone shi ya zaƙulo shi ya mai da ƙasa ya binne ya lebur ɗin gurin annabi muhammadu ya ce na gan shi yana warka jami'a a aljannar firdausi ina ga kai da ka tona bohul ina ga kai da ka gina masallaci ina ga kai da ka gina makaranta ina ga kai da ka taimaki marayu ina ga kai da ka gina islamiyya ina ga kai da ka ba da gudunmawa wani ya haddace alkur'ani ko kuma ka taimakawa al'umma a garinka ko a ƙauyenku ko a karkararku annabi muhammadu ya ce na ga wanda ya cire kututturen dabino yana wadaƙa a cikin aljanna ina ga kai da ka kawo wani abin alheri al'ummar garinka ta ƙaru allah maɗaukakin sarki ba mu ikon aikatawa saboda haka wannan yana daga cikin rassan imani sannan malamai suka ce al'imanu yazidu wa yanqusu imani yana karuwa kuma yana raguwa yazidu bi ta'atillahi wa yanqusu bi ta'ati shaytan yana karuwa da biyayyar Allah yana kuma raguwa da yi wa shaytan da'a dan haka ma suka ce shi imani nunun ne guda uku qaulun ne bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atir shaytan nunun guda biyar ne imani suka ce qaulun bil lisani kai musulmi in an tambaye ka kace amantu billahi nayi imani da Allah wa bi rasulihi wa li kitabihi wa li haka duka kai imani da Allah al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi in kai imani da wannan to babu ba a koyewa ka ce nayi imani da waɗannan kaulin bil lisan wa atiqadun bil jinan sannan ka kudirce haka a zuci wa amalun bil arkan sannan bayan ka faɗa da baki ka kudirce a zuci to gabobinka kuma su yi aiki a dinga ganin ka a masallaci ana sallar jam'i da kai idan ramadan ya zo a ganka cikin jajirtattu wajen aikin ibada idan wani abu ya taso na musulunci a ganka kayi dumu-dumu a cikin wannan abu karka koma gefe kana ganin suwana ne aikin suwana ne a'a hadda kai in dai kai musulmi ne to hadda kai to amalun bil arkani dole musulmi sai yayi aiki da gabarsa sannan ya tabbata musulmi na kwarai idan mutum ya koma yana ikirarin shi musulmi ne amma duk wata harka ta addini baka ganin shi a ciki wallahi kada an ya kona munafika yana dab da ya zama munafiki wallahi saboda karka dauka aikin su ustaz wane ne aikin su liman wane ne aikin su ladan wane ne aikin shugaban kwamiti ne aikin shugaban kaza ne aikin shugaban kungiya ne aikin waye a'a aiki ne na kowa musulunci ba aikin mutum ɗaya bane musulunci ba aikin su wane da wane bane ayyukan imani aiki ne na kowa kuma wallahi in baka yi ba Allah sai ya kama ka da haka ai qaulun ne bil lisan wa i'tiqadun bil jinan suka ce wa amalun bil arkani ai aiki da gabobi wajen tabbatar da imani sai suka ce yazidu bi ta'atir rahman yana karuwa da yi wa Allah da'a wa yanqusu bi ta'ati shaytani yana raguwa kuma da yi wa shaydan da'a mutane masasa sun zama mashaya ka sani kana nesa da imani kana kusantar kafirci mata sun zama mazinata ki sani kina nesa da imani kina kusa da aikin banza ma'ana kina kusantar aikin banza da aikin asha kana nesa da Allah kana kusantar aikin banza da aikin shaydan da haka yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati shaytan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa idan ka zama mai cikakken biyayya ga Allah Allah zai kare ka daga duk wani bala'i Allah ya ce inna Allaha yudafi wa anil ladina amanu a cikin suratul hajji Allah yana kare mu'mine daga fadawa duk wata masifa yasa malamai suka ce in kaga musulmi cikin bala'i to ka sani cewa kaso 99.9 ya jawo kanshi saboda Allah bai yi alƙawarin zai azabtar da mu'mine ba da ya ce wa saufa yu'ti Allahul mu'minina ajran azima Allah wallahi sai ya bawa masu imani masu aikin arziki sai ya ba su ladan su duniya da lahira da aka ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah shi ne mai kara wanda suka yarda suka mika zuwa wuya zuwa gare shi a wani guri cikin suratul ghafir yace allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna alladhina amanu mala'iku suna neman gafarawa wanda duk yake aikin addini jama'a wanda duk ya rugumi harkar Allah wannan aya ta cikin suratul ghafir tana tabbatar mana mala'iku addu'a suke masa su kuma mala'iku la, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna ba sa rigayar Allah koda da harafi in dai kaga mala'ika ya motsa to Allah ne ce motsa in kaga ya tafi Allah ne ce tafi kaga ya tsaya Allah ne ce tsaya kaga ya aikata Allah ne ce aikata la yasbiqunahu bil qawl ko da harafi daya mala'iku ba sa sabawa Allah a wani guri yace ba sa saba Allah la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna duk abin da kaga mala'ika yayi to Allah ne ya saka shi suna aiki ne da abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato fada a wani guri yace yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna suna tasbihi ga Allah dare da yini ba sa kakkautawa da haka mala'iku ba sa sabo ba sa ba daidai ba don haka daga sun roƙi Allah Allah ya yi ma gafara magana ta ƙare to a wannan aya Allah yana nuna mana waɗauka al'arshin Allah allazina yahmiluna al'arsha wanda suke ɗaukar al'arshin ubangiji suke rike da al'arshin Allah sune mala'iku wa man haulahu da mala'ikun da ke gefen al'arshi karankata kaftinsu katokantinsu Allah maɗaukakin sarki ya ce aikinsu yusabbihuna bihamdi rabbihim ba su da aikihi tasbihi da tsarkake sunan ubangiji wa yu'minuna bihi abu na uku kuma suna sallama wa Allah suna miƙa wuya zuwa gare shi abu na hudu wa abun nan abu na uku wa yastaghfiruna lil ladina amanu duk mutumin da ya runguma Allah to kullun suna cewa Allah gafartawa Abubakar Allah gafartawa Ahmad Allah gafartawa Ɗanladi Allah gafartawa Yakubu Allah saboda me saboda ka runguma Allah daga cikin fa'idar riƙe hanyar Allah shine mala'iku a gaban Allah a jikin al'arshi suna nema ma gafara suna nema ma arziki suna nema maka alheri gurin Allah da kake cewa aikin addini na suwa ne kai ba za a yi da kai ba kai ba karatu ba kai ba zuwa masallaci ba kai ba zuwa gurin darasi ba kai ba aikin addini ba fala saddaka wala salla walakin kazzaba wata walla to ka ji cewa Allah ya faɗa mana mala'iku aikinsu nema wa wanda suke irin waɗannan ayyukan gafara a gurin shi. Za ka yi ne ko za ka bari, ko za ka ce aikin su wane ne kaɗai, kai babu kai a ciki, to fa in ka ce ba kai a ciki to ba kai a cikin wannan gafara da mala'iku suke nema musu, ba kai a cikin wannan alherin da mala'iku suke nema musu a gurin Allah. Saboda haka wajibi ne ga duk musulmi, wallahi tallahi ya raba rayuwarsa kashi uku, ka san farko ya bawa Allah da addinin Allah. kaso na biyu ya bawa iyalansa da kula da tarbiyyar gidansa kaso na uku ya kula da yadda zai nemo abin da zai ci ya sha da al'amarin rayuwarsa wallahi duk musulmin da bahi da wannan ajandar guda uku lalataccen musulmi ne wallahi kasan farko Allah yana da shi ya zama na Allah ne ya za ka yi sallah ya za ka yi azumi yaya aikin hajji yake ya za ka yi umaran Allah hore ma ya ake azumi ya ake wankan janaba ya ake wankan jinin al'ada ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza wannan wajibi ne a kanka ina addini yake da bukata a ajingi ka bada gudunmawa me toran ki take bukata na taimakon addini ka bayar kana da shi dauki ka bayar baka da shi saka wanda yake da shi cikin wanda Allah ya hada ka da su su yi saboda Allah madaukakin sarki ya ce duk mutumin da bai kwadaitar da wanda suke da arziki kuma yana tare da su ya kwadaita musu su yi aikin alheri shi ma sai Allah danna shi a wutar jahannama Allah ya faɗa mana dangane da wancan kafir yace kuduhu faghulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku me dalili sai Allah ya ce innahu kana la yu'minu billahi alazim sai ya ce wala yahubbu ala ta'amil miskin Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce khuzuhu ku damke shi ku tatime shi ku tukuyukuye shi ya ku mala'iku to dama su ai sai an saka suke yi to an saka su yanzu wallahi tukuyukuyar mutum za su fa bulluhu Allah ya ce ku daddaure min shi ku nannade shi thummal jahima salluhu sannan ku watsa min shi a cikin wutar jahim thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu sannan a cikin wannan sarka wanda zira'inta ya kai saba'in Allah ya ce ku nannaɗe min shi me ya yi maka ya Allah me ya laifinsa sai Allah ya faɗi laifinsa guda biyu sai ce innahu kana la yu'minu billahi alazim laifinsa na farko bai yi cikakken imani da Allah ba shine abin da yanzu muke faɗa cewa bai yarda ya shiga cikin da'iran masu hidima wa Allah da addinin Allah ba ba ruwansa da Allah ina ka fito nema ina za ka nema ina za ka gona ina ka fito gona ina za ka kasuwa ina ka fito kasuwa ba ka da ajandar ubangiji Allah ya ce ba ruwansa da mu don haka ku watsa min shi a wuta innahu kana la yu'minu billahi al-azim abu na biyu laifinsa wala yahuddu ala ta'amil miskin shi fa ba da halin ciyar da miski amma yana tare da wanda Allah ya ba su halin ciyarwa amma baya ce masa alaji ya kamata ayi kaza ayi kaza saboda kana tsoron shi uwar me zai maka ba abin da zai ma wallahi ka faɗa mana in yayi aiki da hi falillahi alhamdu wal minnatu idan bai aiki da hi ba kai ka fita shi ya shiga ta wani mawaki mu ne a ciki su ne a kwana haka ne ko ba haka ba ma'ana kai ka fita shi ya shiga kwana wallahi an gane maganar da kyau ko ka faɗa mara gaskiya ka gama to malamai suka ce idan wanda bai kwadaitar da masu kuɗi su ciyar da da dukiyarsu zuwa ga addini Allah ya mar azaba to shi kuma bai kuɗin da bai ciyarwa ba in akwai abin da ya kamata a yi masa sama da azaba ma ya kamata a yi mar haka ne ko ba haka ba domin shi yanzu rashin kwadaitarwa ne ya kai shi ga wannan a wani guri yace ara'aita alladhi yukazzibu biddi ba ni labari mana dangane da wannan da ya karyata addini Allah ce fa zalika alladhi yad'ul yatim wannan shine muke tunkuɗe maraya daga kan haƙƙinsa sai ce wala ya huddu ala ta'amil miskin matsalarsa ta biyu shine bai ci kwadaitarwa a ciyar da miskinai a ciyar da mabukata a taimaki wanda ba su da shi Allah ka yaye mana Allah ya alƙawarin zai zama majibincin lamarin wanda suka tsaya wa Allah duk abin da ake ciki a duniyan nan na hayaniya wallahi kai sai Allah ya zare ka idan dai kana cikin masu hidimar Allah ko bari faɗa muku wannan hidimar da ake cewa ka yi wa addinin Allah fa kar ka ɗauka sai ka yi karatu ko kai malamin addini ne ko kai mai ilimi ne wallahi da dukkanin wata lahaza ta rayuwarka akwai abin da zaka yi wa addinin Allah kai ko mai tura amalanke kaga dai shine karshen talaka ko me sai da ruwa a anguwa kaga dai karshen talauci kenan wallahi yana da gudunmawar da zai bawa addinin Allah sai dai idan yaki ba masallatai ne a anguwa inda ake ajiye kula ake ajiye jarka ake ajiye abin nan kasko ake ajiye tukunya na zuba ruwan alwala babu idan ya kawo kuskus ɗaya ko wulbaro ɗaya zuba a ciki zai samu lada ko ba zai samu ba ya taimakawa addini ko bai taimakawa addini ba ba wani ɗan adam a duniya komai talaucewarsa wallahi face yana da abin da zai yi wa addini sai dai idan bai yi ba bai ga dama ba shikenan bai ga dama ba amma maganar bahi da hali ƙarya ne ƙarya ne saboda haka ya ku mutanen toranke ya ku mutanen ajingi ya ku mutanen larabar zango ku sani wallahi kuna da mas'uliya babba akan ku dangane da addinin ku da rayuwar ku dangane da al'ummar ku ina yan siyasar garin toranke ina yan siyasar larabar zango ina yan siyasar ajingi local government ku sani wallahi wallahi wallahi mas'uliya ta waɗannan bayin Allah da Allah ya danka ragamar shugabancinsu a hannunku wallahi sai Allah ya tambaye ku wannan hidima kai wa wannan al'ummar matsayin da Allah ya baka wanda irin amfani kai da shi wajen taimakawa al'ummar wanda irin hidima kai wa addinin matsayin da Allah ya baka wannan irin hidima kai mene na bukata na ci gaba a garin nan wanda kun kai ku kawo shi amma ba ku kawo shi ba me ake bukata wanda ku ne kuke da ido a gwamnati ku je ku faɗa ku ce a zo a yi ba ku je kuka faɗa aka zo aka yi ba wallahi tallahi ku jira tsayuwar mu da ku a gaban Allah akan irin waɗannan abubuwa haka kai ma mai kuɗi kai ma mai kaza kana ganin ga matsala nan kuma da za ka magance ta ba abin da zai taɓa dukiyarka ba abin da zai girgiza ta kana ganin ga wani cikin damuwa da kunci da bala'i da za ka yaƙi kaɗan ka miƙa mar zai warware wannan matsalar kuma ba tare da wani abu ya taɓa dukiyarka ba wallahi idan ba kai ba sai Allah ya tambaye ka to Allah ya faɗa mana cewa masu hidima irin wannan Allah na tsayawa akan al'amuransu Allahu waliyyul ladina amanu Allah shine majibincin masu imani, majibincin masu addini, majibincin masu musulunci, majibincin lamarin wanda suke wa Allah hidima. Yukhrijuhum minaz zulumati ila nur yana fitar da su daga duhu na kafirci, da duhu na shirka, da duhu na bid'a, da duhu na ainihin wato zalunci gaba ɗaya ilan nuri yana shigar da su hasken tauhidi hasken aƙida hasken sunna haske na adalci haske na samun rahamar Allah Allah ya ce wallazi na kafaru amma wanda suka watsar da mu suka kafirce mana suka butulce mana yukhrijuhum min an-nuri ila zulumati Allah na zare su daga cikin hasken imani da hasken ɗaukaka da daraja da martaba yana danna su a cikin duhun kafirci Allah ya sauwake mana gaba ɗaya. Ya za a yi mutumin da ya san wannan ya bari a bar shi a baya. Ya za a yi mutumin da ya ji wannan in ba marar rabo ba yana da hanyar da zai yi wani abin da ya kamata amma ya sake abin ya wuce ko kuma abin ya lalace bai yi abin da ya kamata ba. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa ya Allah ya, ya umarci mala'iku da su tabbatar da masu aikin Allah akan wannan hanyar har zuwa lahira. idan ka fara sai Allah ya sa mala'iku ya ce ku tabbatar min da shi kar ya daina amma idan baka fara ba Allah ya ce ku watsar min da shi idh yuhi rabbuka ka tuna lokacin da ubangijinka ya wahayi ilal mala'ikati zuwa ga mala'iku anni ma'akum Allah ya ce ku mala'iku ni ina tare da ku fathabbitul ladina amanu ina so ku tsaida dugadugan masu aikin addini akan wannan harkar har zuwa lahira wallahi Allah ya bada umarni wa mala'iku. So, duk mai imani ga Allah, duk mai hidimar addini, duk mai neman darajar Allah, mala'iku ku tabbatar min da shi akan haka kar ku sa ya rawa. Kar ku sa kafarsa ta yi rawa har sai ya zo gaba na ya samu sakamakon shi. Duk wannan roman kana bari a barka a baya saboda baka da hankali. Daga ciki akwai addarajatul ula wal magfiratu war rizqil karim. idan kana cikin harkar addini har arziki wallahi Allah zai ma ina masu neman kuɗi kun bar hanyar neman kuɗi wallahi ina masu neman yadda za su yi a rayuwa ka bar hanyar yadda za ka yi a rayuwa shine da ka ɗauka cewa harkar addini harkar wasu ne kai ba ruwanka a ciki ka cuci kanka wallahi harkar addini shiga ake yi a dama ta ko ina ka je ka dume me za ka iya yi kai abinda Allah bai so shine ka ɗauka wa kanka abin da ya fi ƙarfinka nema abin da za ka iya yi yasa cikin hadisi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake cewa badiru bil a'mal ku dage da ayyukan alheri fitanan ka kita illailil muslim ga wata fitina nan ta fuskanto wa al'ummar musulmi kamar duhun dare yusbihu almar'u mu'minan wa yumsi kafiran mutum ne za a wayi gari yana musulmi amma kafin yamma ya zama arne wallahi fitina ce wannan ko ba fitina bace jama'a fitina ce mutum yana musulmi da safe kafin rana ta faɗi ya zama kafiri in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutum ya kai yamma yana kafiri kafin kuma gari ya waye ya dawo musulmi kaga wannan hikima zama masa alheri dama haka fitina take idan ta zo wasu su zama ta musu sharri wasu kuma ta zama ta musu alheri to idan kana kan alherin sai alherin ya karo in fitinar ta zo amma in akan sharri kake malamai suka ce in fitinar ta zo sharri za ta kara ma wallahi don shi za ake so koya za ka yi ka shiga cikin da'irar mutanen arziki ka shiga tashin da'irar mutanen arziki yasa a ƙarshe ƙarshen suratul hajji Allah ce ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihuna ya ayyuhal ladina amanu ruk'u ya ku masu imani ku yi ta ruku'u inji Allah mai imani ka aida man da ruku'u aka san shi haka ne ko ba haka ba amma me yasa Allah ya ce ku ci gaba da yace saboda kuna yana so ku tabbata a kai ne kar ku bari wasjudu ku ta sujuda ga Allah wa abudu rabbakum ku ta bauta wa ubangijinku wa fa'alul khaira Allah ya ce ku ta aikata alheri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar wa fa'alul khair ku ta aikata alheri la'allakum tuflihuna wallahi idan kuna aikata alheri za ku rabauta duniya da lahira inji Allah Allah ya sake cewa wajahidu fillahi haqqa jihadihi ku tsaya ku yi addini don ɗaukaka kalmar Allah gwargwadon iyawarku iyakacin ƙarfinku waje tabaku Allah ne ya zaɓe ku ya mai da ku musulmi yanzu wani Jacob ake kiransa aka ne ko ba haka ba kai ba Allah ma ni'ima ba da yasa ake kiranka Ahmad wani ba Jacob ake kiransa ba wata ba Jessica ake kiranta ba wani Gabriel ake kiran shi haka ne ko ba haka ba wani friday ake kiran shi gara ma wannan wai sunan juma'a ne ko da sauki amma dai tunda iya suna ne har yanzu da matsala amma kai ana kiranka ahmad ana kiranka abubakar ana kiranka duka waji tabakum Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunciya addini ba duk abin da kaga ya shiga da maka da kunci addinin musulunci kai ka dora wa kanka ba ruwan Allah da wannan abu wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah ya ce millata abikum ibrahim tafarkin babanku ne annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha ya sanya muku musulmi tun kafin yau da kuma yau annabi ibrahim ya sanya mana musulmai da kuke gani wannan suna na al-islam al-muslimun Allah ya ce annabi ibrahim ne ya sanya mana huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha sai ce li yakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas dan annabi muhammadu ya zama muku shaida a gobe kiyama jama'a mai yafi daraja saboda mu zo mu tsaya annabi ya ce Allah din na shaidu waɗannan mutanen arziki ne akwai abin da yafi wannan alheri annabi Muhammadu ya mana shaida a gaban Allah kai ka san mun haye wallahi ko ba mu haye ba wallahi mun haye li yakuna ar-rasul shahidan alaikum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas sai Allah ya ce fa aqimus salah dan haka ku tsaya da sallah wa atuz zakah ku ba da zakka wa a tasimu billah ku riƙe Allah hannu bibbiyu huwa maulakum Allah shi ne majibincin lamarinku fa ni'imal maula wa ni'imal nasir ma dalla da majibinci idan ya zama shi ne Allah wallahi ko sarkin ajin ya ce na jibinci lamarinka ai ka more jama'a haka ne ko ba haka ba ma'ana duk damuwarka ka zo ba matsala duk me matsalarka ka zo gurina ko shugaban karamar hukumar ajin ya ce ko me matsalar ka taho ai baka da matsala ai ko sarkin Kano ya ma haka duk wanda ya ma haka cikin wanda ya isa ya ma haka ya ma haka ka more balantana Allah ya ce huwa maulakum ni ne majibincin lamarinku Allah ya ce fa ni'mal maula in ku har ni ne majibincin lamarinku to ma dalla da majibincin lamari irin Allah wa ni'man nasir ma dalla da mai taimako idan ya zama shine Allah dan uwa mu rike Allah mu bar badala mu bar iskanci mu bar shegantaka mu bar gulma mu bar hada guri mu bar munafurci mu daina keta mu daina mugunta mu yi taimako mu yi sallah mu yi azumi mu agazawa gajiyayyu mu taimaka mabukata mu taimaki addini mu tsaya wa wani idan ya zo da damuwarsa gare mu gwargwadon abin da za mu iya wata rana sai labari wata rana sai labari wallahi ko menene kake da shi kuma ko me ka tara wata ran dai haka za a tsaga ka a danna wa ƙasa kai kuma ka tafi kenan wallahi duk yanda kake jin da lafiya gar baka da matsala wallahi wata ran sai jinyar ajali ta ka da kai haka ne ko ba haka ba sai ta ka da kai sai ta kai ka kar kuma kai wadda ba za ka tashi ba wallahi haka kai iyayenka kafin Allah madaukakin sarki ya damke ka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu muna addu'a wannan gari na Toranke garin Larabar Zango muna addu'a Allah ya kara masa albarka wannan masallaci na Ubayyu dan Ka'ab ko Masjid Ubayyu bin Ka'ab a garin Toranke muna addu'a Allah ya kara wannan masallaci albarka wannan kungiya da take gudanar da wannan masallaci ta ahalus sunna ta wannan gari da wannan karamar hukuma muna addu'a Allah ya kara musu kokari da kwazo da hazaka limamin wannan masallaci Allah ya saka mishi da alkhairi muna godiya da wannan dama da ya bamu domin mu zo mu gabatar da wannan khutba Allah ya saka mishi da alkhairi sannan muna addu'a ga ainihin wato abokaina da kuma aminaina wanda muke tare da su a wannan masallaci musamman yan wannan gari na ajingi wanda yake gari na ne mahaifata wanda suka rako ni domin mu zo mu gabatar da wannan sallah daga cikinsu akwai ainihin wato wanda da mahaifiyarsa da mahaifiyata uwa ɗaya uba ɗaya suke malam suleiman yunus allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi akwai alhaji abbas wanda yana auren kanwashi kuma sannan yanzu dalilin zuwan mu asali dama ina da ajandar zuwa kuma sai ta faɗo akwai buki da suke da shi na ainihin wato ƴaƴansu wanda muka zo domin gabatar da wa'azi da kuma nasiha insha Allah ta'ala wala Allah za a sanar da wa'azin yanzu bayan mun idar da sallah a gobe in Allah ya kai mu a nan garin ajingi to muna addu'a wannan aure Allah ya sa a yi shi lafiya a kuma gama shi lafiya akwai irin su Alhaji Haridu wanda muke tare da su a nan akwai irin su Alhaji Awwalu wanda muke tare da su a nan akwai Alhaji Dan Tajira muna tare da shi a nan akwai ainihin wato Malam Kaisu shi ma muna tare da shi a nan akwai shi ma Malam Aminu mai ɗauka mana ainihin wato karatuttukan mu duk karatuttukan da kuke gani yake yawo a duniya ga wanda yake dauka yau gashi a gaban ku muna addu'a Allah ya kara musu lafiya da imani Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah madaukakin sarki ya samu gaba da duniya lafiya ina so ku ce mahaifina addu'a Allah ya gafarta mishi malam Muhammad Murtala Ajingi wanda wasu kunan a cikin ku musamman dattawa sun san shi wala Allah amma dai akwai wanda na san ba su san shi ba anan wanda suke ɗan uwanmu matasa wanda a wala Allah lokacin da shi rayuwarsa har ya koma ga Allah ba su san ba su san shi ba kuma wala Allah ba su da labarin shi to shine malami na na farko kuma shine mahaifina kuma sannan a gurin sa na fara karatu har zuwa lokacin da ya kai mu zuwa neman ilimi na alkur'ani har kuma lokacin da Allah ya zaunar da ni a garin Gombe muna addu'a wannan dattijo Allah ya kai haske da rahama a cikin kabarin shi Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ta zama komashi waɗannan ayyuka da muke na alheri wanda ya mutu ya bar mu akai muna fata Allah ya kai masa har cikin kabarinsa haka ita mahaifiyata tana nan da ranta kuma tana fama da ɗan rashin lafiya muna bukata a gaba da sata addu'a Allah ya bata lafiya Allah ya biya mana bukatun mu na alheri Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu Allah ya ƙara wannan gari albarka ma'aikatan wannan gari da 'yan siyasarsu da 'yan kasuwarsu da manyan mutanen garin nan da ƙananansu muna addu'a subhanahu wata'ala ya ƙara bulbulo albarka a gare su duk wata matsala da take damun turanke ko take damun larabar zango ko take damun ainihin wato ajin local gamman ko jihar Kano muna addu'a Allah ya yi wannan matsala Allah ya kawo mana saukin ta Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa ta mu fitintunu da bala'o'i da masifu da suke fama a wannan ƙasa muke fama da su Allah ka kawo mana saukin su Allah ka bawa shugabanni idan basira da zuciyar kwazo wajen dakile waɗannan matsalolin idan ba masu wannan bane Allah cikin ilimin ka na gaibi to Allah ka kwace kujerun ka ba waɗanda za su yi ko ba haka bane duk wanda ba zai yi ba kuma Allah cikin gaibin ka kasan ba mai yi bane Allah ka kwace kujerar ka ba masu yi kawai shine mu addu'ar mu yawwa mu wankakken mu shine wanda Allah ya wanke tataccen mu shine wanda Allah ya tace yardajjen mu shine wanda Allah ya yarda da shi ina fata an fahimta mu ba 'yan siyasa kaza bane ba 'yan jam'iyya kaza bane ba 'yan kaza mu kawai na Allah muke nema duk inda na Allah yake ko a jam'iyyar ojuku ne Allah ya kawo shi ba karhe ba kenan to ko a ina ne Allah ya kawo shi in dai shine na Allah da zai mana gyara Allah ya kawo mana shi Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka zauna da Najeriya lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله